ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna je karatu ne a kisar yakin banu qurayza ko kuma mun karance gaba daya abin da malin ya kawo dangane da kissas har zuwa irin hukuncin da suka zaba cewa a yi musu suka ce sun yarda sun amince a kirawo sa'ad bin mu'az duk abin da ya faɗa game da su na hukunci sun yadda a musu zalata ja kira shi da ya zo ya musu hukunci da cewa shi ya hukuntar duk wani wanda ya zama baligi a cikinsu zai iya yaƙi banda tsoho banda yaro ƙarami ya ce kai a kashe shi sannan kuma 'ya'yansu da matansu dukiyoyinsu duk a riba ce sa matsayin ganima a rabawa musulmi manzo Allah ya jinjina hukuncin da Sa'ad bin Mu'az yi yace hakika yayi hukunci irin hukuncin Allah subhanahu wataala wanda ya zartar daga saman saman bakwai to shine mallan yana karantar da mu darasin da ya kamata a fa'idanta a kissar yakin Banu Qurayza ko mun karanta abu na daya da na biyu zamu tashi akan darasi na biyu kenan ina jin haka ne ko yawwa za mu tashi akan abu na biyu da ya kamata mu koya dangane da darasin da za a karanta ko za a gano a yakin banu kureza ya ce ya hadu libadi ko an ta tsawalu ala tasarrufin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'amalatahu li bani kureza wa ya'tabiru an al-idam al-jama'i alladhi tamma li ha'ula'i nas yattasimu bil qaswa wal wahshiyya wal idram ila akhir malaki cewa wasu daga cikin wawaye da ba san me musulunci ba masu sukar addini ko kokarin binciko wani abu mai kama da shubuha kwakwalansu wanda su ba su gane shi ba sai su fake kuma da shi suna yayata cewa wai hukuncin da manzon Allah ya zartar wa Banu Qurayza na kashe wajen mutum 700 ko 600 a cikin su dinnan ba makaranta ba suka ce ai wannan yana nuni ne akan cewa kashe mutane gangan ko kamar irin wannan ya nuna akwai alƙaswa bushewar zuciya da rashin tausayi ko da kuma rashin babban laifi na rashin na san zubda jinin mutane suna sukar musulunci dangane da cewa addini na kisa da kashe mutane da kaza da kaza da kaza ana samun irin su ko daga cikin almustashirikun ma'ana yan mishan ko wanda a yanzu ke shiga riguna daban-daban su fito da sunan addini suna sukar annabi kai tsaye ko kuma su soki sahabbansa kai tsaye dangane da wani abu da suka yi da suke raye wanda ko a kwakwalwa lafiya yan ka zaunar da mutum kuma ka ce a zauna ba aya ba hadisi a yi jawabi ko ba shi ba ne tun da shi ba san aya ba san hadisi ko to za ka iya mara bayani kuma duk mai hankali lafiyayye gamsu cewa wadda yake kare janibin musulunci din da manzon Allah shine ta kan daidai aya ta irin wannan suna kirkina turo su a cikin tarihin musulunci sai su watsawa musulmi don su nuna mutane kamar addinin musulunci akwai rashin kyautawa akwai kashe mutane akwai rahin jin kai da ire-irensu ina fata an gane har kaga wanda bai samu tarbiyyar addini ba sai waya gari yana suka wata baturiya yar America take cewa ta dima tana tunani da nazari akan wata aya da Allah ya yi magana dangane da azabar da zai kafiran tashin kiyama yace su kafire aka jefa su a wuta to duk lokacin da aka ce fatar ta zagonye ta yoye saboda tsantsar zafin wuta da azabarta fatar ta kare ta narke to Allah kuma sai mu canja musu ta fata daban a dawo da fata sabuwa fil li yazuqul azab sutul nisa'i ne ko lamar jaddinuduhum badalhum dudan gairaha li yazuqul azab tace tarjuma tana nazarin wannan ayar tana ganin ta wannan wannan irin nau'in mugunta ne alaka tana ai baturiya ce ba san musulunci ba tana ga to wannan ai rahin tausayi ne ta ce to amma da ta ga an fara yakin falasini na yanzu da ake ta yi har yanzu nan ta ga irin lugudin wutar da isra'ila take yi wa talakawa mata da yara ƙanana babu komai a hannunsu yana neman abin da zai ci na abinci yana neman gun da zai zauna ya kwanta yana neman ruwan da zai shafa amma za a jeho mizal daga sama ya tarwatsa su ya kashe su ta ce wallahi sai ta gane cewa lalle wannan tarjin da Allah ya yi na za a yi wa waɗansu daga cikin mutane wannan abin ya cancanta ina ma Allah ya ƙara eh to sai kuwa ta ce domin babu wani abu da ya kamata a yi wa yahudawa in ji ta fa da in ba irin wannan azabar da Allah ya faɗa ba azabar da za ta za a rinka yi ba ƙarewa kenan domin dukkan zafi da ɗan adam ke ji idan ya samu rauni suka ce a fata ake jin zafin kisa idan fata ta tsagwanye babu komai sai kashi to kaga zafin ya zama wani nau'i kuma daban to yana Allah sai ke cewa sai a canja musu ta fata dan su ƙara shan zafin azaba to kaga da da bata gane me musulunci ba kai take ganin cewa kamar ba a kyauta ba amma ganin irin aikin da suka yi su waɗannan na rahin tausayi na rahin jin kai mutum ba shi da komai abin ma da zai tsaya gare shi ba sun killace wannan falisani sun hana a kawo musu ko ruwan sha kuma da matan zaman da su suke falisani tsawon shekaru hatta ruwan sha daga tana ake kawo musu daga isra'ila wutar lantarki daga su suke ba su komai masu suke ba su dama can ma haka ne saboda yankin gaba ta tsakira ma wasu kasashe babu ruwan sha tana teku ce teku kuma ruwan irin ne bala'in giriti ba ta shawo ba ta amma za a zo a masa kisa irin wannan yara ƙanana da mata an kawo abinci suna wawa yaran samu abinci kuma sai a zo da bindigogi a buɗe musu wuta haka babu tausayi a ciki to haka abin da nake son nuna mana shine kan ta fahimci menene ayar ta zargi abin da aka faɗa a cikin ayar amma ta ga irin aikin da ɗan adam yake aka tanar rashin tausayi na rahin jin kai kuma duk duniya ta ce masa ya haƙuri ya daina ya ce ba zai dana ba ko ta ce wallahi ba abin da za a mar alama in ba irin waɗannan abin ba ba musulma ba ce ba musulma ba ce to irin wannan ne ya ce wal jawabu an hada min wujuhi ya ce amsa da za ka ba masu irin wannan suka ga musulunci to akwai fuskoki da ɗan dama amma a nan malin ya kamar waɗansu kaɗan wadda a waɗansu ba ma wannan ba sai da idan wani ya zo zarge ka cewa to ai a musulunci an ce kaza an ce kaza kamar masu cewa dan me yasa ake hukuncin kisa ko ba suna faɗa ba mutum ko ya kashe mutum kuma ku zo ku kashe shi ai kun yi riba kenan ko ba shi bane to zaka ce na farko shi Allah da ya kera mutum din ko ba shi bane din mai kera abu a duniya in ya kera yanzu nan wayar da take nan gaban mu haka gata nan to tana da abin da kace manuscript idan ka siya idan kai mai ilimin zamani ne kan ka fara amfani da ita ka karanta wannan abin ka ga me take bukata me ya kamata a mata me ba za a mata ba ina duk haka take rubuta duk wanda ya kere kira guna sai a rubuta manuscript din sa mashin ka siya ra nuna maka nan a saka mai nan a sa man kaza nan ayi kaza ayi juye an aka ci kilomita kaza ayi juye ayi kaza in ka bi dokokin da ya tsara kuma zaka mori wannan na'urar tsawon shekaru in kuma ka saba dokar da shi mai asalin kera abin ya kara to ba za ka ci gajiyar wannan abin da ya kera ba ba haka bane to Allah kuma shi kera mutum da haka shi Allah shi fa sanin ya za a yi mu'amala da mutum yaya mutum zai zauna lafiya a ban kasa sannan kuma me yasa aka ce a kashe shi shi ma wani ya kashe idan ka ce shi yanzu an kai lafiya sa kalau to wancan din da ya kashe shi me yamar ya kashe shi ko ko ya shirya mutuwa ne ai ba shirya ba ai haka kawai zo kashe shi to da kashi masu aka shi domin in ba ka so a kashe ka karka yi mai karka kashe kowa shikana ta amma aka ga suna soke-soke suna kawo ɗansu abubuwa na nuna cewa musulunci kamar akwai to kuma yadda ka samu ƙasashensu an yanke mutum hukunci ya fi shekara talatin a gidan yara zaune cewa ga an kashe shi ai wani har zai zuwa haukaci domin an killata shi a wani gidan yarin da ba zai ga kowa ba ba zai ji maganar kowa ba abinci ma zuruwa ake daga ta wani kawai zama zurr kawai zon gabansa shirin nan da mutum zai ba musulmi ba yana wani azakar ai haukacewa zai ka gani to haka dai da'iman duk wanda ba musulmi ba za ka samu cewa na zargi musulunci saboda bai san musuluncin ba Allah kiyaye ya ce amsa akan masu sukar addini game da abin da aka yi irin wannan ya ce min wujuhi alwajahul awwal an yi ƙalu ma za law anna titil al-ghazwa ko al-ahzab tammat yace menene hasba ma kana yukhaddatu laha banu qurayza wa ahzabihim yace to me zaka ce idan asalin abin da su banu qurayza suka yi nufin yi tare da sauran kungiyoyin kafirai wajen mutum dubu goma da muka ambata a baya da a ce abin da suka so yiwa da Allah ya sa ya yiwu to me zaka ce game da haka shine me suka so yiwu shine su bawa rindina mutum dubu goma nan haɗin kai su banu kureza suna can bayan garin Madina ne ta yadda yanzu a duk hanyar daga maka zuwa Madina an yi rami yadda doki ba zai shiga ba mutum ba zai shiga ba ga kuma maharba an jera ba haka mun karanta ba to su kuma za su ba wa wa'annan rundunar wani wata hanya likit ta baya su shigo ta bangaren angosu ta bangaren ƙauyensu su zo kawai ta baya su shigo cikin garin madina su karkashe mutane iya sarransu to da wannan abin allah ya sa abin ya yiwu sai kuma za ka ce mutum da za ka shi a lokacin shi allah ne sanya ba haka ba ne to su ba samu nasarar abu ne suka soyi ba sai aka kama su to me za musu hukunci za musu na fata an gane kuma hukunci shine yadda manzon Allah ya yi shine har gobe har jibi kuma har na kasa hida ce har a duniya ba za ta yana ba har gobe har yanzu a duk duniya shine hukuncin da ake tun daga zamanin manzala kuma har yau da masu cewa ana yin ba daidai din ba da masu cewa daidai ne duk iri ɗaya hukunci ake har da bai canza ba shine duk wanda ya ci amanar ƙasa kashe shi aiki a kowace ƙasa a duniya kuma ba a yafe masa ba in dai da gaskiya ta manar ƙasa sai dai wannan da hikiyancin na namu da aka yi na kwanai an ɗebo yawon mai kara ya bakwai an ta manar ƙasa to ta yaya ta manar tata ne kagaya nisa talaka ɗan talaka abin da ya ce ga gare kai haukan yaran ta saka yana ta ihu an zo wani ma ba a ba komai ba ya tafi fita ya fito ne kawai sai ga my friend kawai suka suka gaba da shi wai ya ta amanar ƙasa to na ƙasa ya ta amana amma in dai da gaske amanar kasa mutum ya ta a duk duniya hukuncin da ake masa kisa ne to ai ba faɗan bai ta najeriya matsala ce da ita ake ba faɗan ba ne aikin ne ya to me za ka sai inda sun samu nasara abin da suka shirya ya ce amtakun ko mene alamtakun kiye me ibaratu attama lil muslimin ajma'in inda burin siyasa kana abin da suka shirya sun ba wa mutum dubu goma goyon baya su zagayo ta ƙauyensu a shigo garin madina ta baya musulmi sun kashe wajen wata suna tonar rami suna fama da ransu ba ba duk makaranta ba to suna nan ba su yi aune ba kawai su ji kawai yaƙi ta bayansu kaga to da kenan ya za a yi haga da burin da suke da su su waɗannan arnan da gama cika kenan shine za a kashe hatta manzon Allah akai dukkan sabai duk wanda yake madina sun kashe shi wannan shine asalin manufarsu to kuma Allah sai bai kaddara ba dan a cika musulunci a tsare manzon Allah a kuma yada addini yadda Allah yake so yace to haka da sun zo da sun ba za su musulmi kisan kare dangi da za a waya gari gaba ɗaya an kashe kowa da kowa haka da yanzu da muke zaune nan da ba mu sama musuluncin ba na ba san gane saboda wa'ancan mutanen da suka zauna suka rayu a lokacin su suka kawo musulunci din daga ganshi a duniya su suka kai shi to da an gaya su ba da dai yanzu kwandam kenan yace to wannan kenan yace alwajhu tsani annal yahuda la siyama ba yahudu banu qurayza yace ai su yahudawa yace musamman ma yahudu qurayza yahudawan banu qurayza din ko lam yalqu minal muslimina ila tasawwat allati tallat almuahada illa kullu barrin ko wafa'in wa mu'amalatul hasana a tsayi ba ya haga su yahuda wannan ya ce musamman ma yahuda banu ƙureza iya tsawon shekarun da aka yi yarjejeniya da su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ba su ga wani abu na ashe ba ba su ga wani abu na cin amana ba in ban da mai cika alkawari da mu'amala kyakkyawa da kuma kiyaye dokokin wannan sharɗin da aka yi da manzan Allah iya tsawon shekarun da suka yi da manzo Allah bayan an yi rubutu an yi amana da su to manzo Allah ta bangaren sa babu wani abu da ya bari ya same su na asha to haga to me zai sa su an musu abin da ya kamata a musu tsawon shekaru su kuma yanzu ga dama ta samu sai a madadin su kare muradin manzon Allah su kare amanar da aka yi da su ko tunda su an musu tsawon shekaru ana kiyaye su yanzu kuma an zo sun ga ga bukatar su ba manzo Allah goyen baya suka ki suka ba wa ‘yan adawa goyon baya da zimmar cewa ma a shigo ta gunsu a karkashe kowa a cikin musulunci na ba ta kuna ganewa haga duk abin da aka musu tsawon shekara na ne ya zama na banza kenan da a ce sun ga wani abu na tauye alkawari na cin mutuncinsu ba a kiyaye amana ba daga gurin manzon Allah da sahabbansa to da suna da dalili cewa ai dama ana azabtar da su an fi karfinsu ne suka haƙura tunda yanzu ga dama ta samu za su rama abin da aka musu na fata kuna ganewa to haka ku ashe duk wanda za ku yi sharadi da shi na kiyaye waɗansu dokoki ko wasu sharadi kai ka amince da abin shi ya amince kai a ɓangaren ka cika abin da ya kamata ka yi cif na haraɗin shi kuma nahi bai cika ba idan kana da hankali za ku cika wadda ma'alar ma'amala da shi sai ku haƙura ai sai ku haƙura da shi wanda wannan shi yake ba malam ba washe wahala har yanzu a duniya haka kawai ka san mutum mutumin banza ne azzalimi ne kuma ya zaka amma ai to ya za a yi ya za a yi ne a rabu mana a haƙura mana ko ba shi ba ne ba daidai ba ne musamman kun yi mu'amala ya cuce ka kuma kasan ya cucewa ne zan ba ne shi rijiya ne gaba dubu to wani zaƙin baki zai ma kuma ka zo ka ƙara ba shi dukiyar ka haka baka da hankali kenan tunda ubangiji ma har cewa yi wala tu'tu sufaha ako kar ku ba mu ba fa hatta wawaye dukiyoyinku da suke suna kamar ƙashin baya na rayuwarku to mutum ka kiyaye mar a ƙa'idarsa shi kuma abin da ya kamata ya ma goma bai ma ko ɗaya ba to kuma a ce ka yi haƙuri ka cigaba da zama da shi a hankali ba kai da hankali kenan kuma ba a ce wannan abin haƙuri me ya haƙuri a musulunci kun yi haraɗi kamun goma na ma goma sai ni na ma goma kai kamun guda bakwai ko takwas sai ni haƙuri da guda biyu ba wani abu wannan na haƙura amma na ma goma cif cif kai kuma ba kamun ko ɗaya ba to na haƙuri kuma za a yi ba ba haƙuri ana yi abinda kai ba sunansa haƙuri ba sunan cutar kai na ba za kuna ganewa sunan shi wauta ba musulunci ya hana ma irin wannan Allah kare mu yace kaga kama shahidu an fusahum bizalika kamar da su da kansa sun shaida cewa lalle ta bangaren manzon Allah sun samu cika alkawari da kiyaye amana da mutuntawa da karewa da dukkan sharadin da suka yi da manzon Allah ya cika musu da kan suka amsa haka fa yace inda ma zahaba ilayhim ko lokacin da shi wannan huyay bin aka dabe je gurin su akbaru zu'ama al-yahud ɗaya daga cikin manyan yahudawa ya je gurin su ila ka'ab bin asad al-quradi gurin shugaban su banu qurayza za'imu qurayza ko ya gurrihi bi bi naqd al-ahad mu'ahada ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaji domin ya rude shi akan ya warware alƙawarin da suke tsakanin shi da manzon Allah me shugaban ya ce musu ai mun karanta ala sai ya ce masa wai haka ya huyayi ya ce kai tanka tir da kai Allah wajen ranka kai ya wani ya ce innaka mur'un mash'umun kai dai mutum ne mash'umun mutum wallahi yaya mutumin da muke alƙawari da shi ya zo ya cika min alƙawari kuma yanzu ka zo ka ce ni in warware alƙawarin da muka da shi kai dai ba mutumin kirki bane amma da yake shi wancan din ja'iri ne ya ci gaba da famfa shi kuma shi ma da yake a cikin zuciyarsa akwai nifaka ina fata kuna ganewa domin akwai wanda idan kai mai hankali ne ba wanda ya sa a duniya zai kamar butulci ko akwai wanda in dai kai mai hankali ne duk duniya inda ya sare su sasa su zuga ka ka ci mutuncin wani ba za ka yi ba gwara kai kai da ka mutuma in dai kana da hankali akwai sai kuma ka kamata ka zama a duniya amma za ce wani ne zuga ni a ai da kai da shi duk duka ɗaya ne dama kai ma a ranka akwai abu shi yasa ka amsa masa da babu da haka mar hukunci ne kana zaman ka lafiya wani sai ka maka tsakarar dan uwanka ko amininka kuma yace ya ce ma kaza ya faɗi munanan magana game da shi idan kai mutumin kirki ne da haka ta haɗe kai kasa kasa da wanda ya kama labarin duk girman sa kai kasa kasa da shi kada ka saurara masa kawai ku yi faɗa sosai sai da gobe ba zai ƙara maka da wannan issue din ba amma da ya faɗa ka ce to ai dan adam ba sai Allah ba wannan ne faɗa ka ba da ikon Allah ka gaba sai kuma kai ka tafi ka duba namar kaza shikenan ya loba ka ka shiga musiba amma yana zuwa ka ta ƙarya kake kawai ka bata ranka azan kalma ce mai zafi ko sai kai wallahi ƙarya kake na rintse da Allah wani ba zai faɗa haka ba ta dalla ka ban mu da Allah munafiki ya zai ji a ransa don na kama labarin ka kama labarin banza ai maganar banza mutumin banza ne yake kawo ta ya hada a cikin mutanen banza su ne ba mutumin banza ba ne haka tafi in kuma ka yadda zauna yin maruwa ya zo ku haɗu yaya amma sai ka ki sai ka dauki ka jikin maganar sai ya tafi har ka haɗu da abin kenan ka ba da dama kenan so kin ba ba mutumin kirki ba to haka ake yace masa ai kai mutun ne mashumi wa innahu la zali bika yace ba ni da buƙatar magana da kai wala bi ma ditani bihi ba na buƙatar duk abin da ka zo min da shi inni lam arami muhammadin illa sidqan wa wafa'an yace wallahi ba wani abu da na gani tsawon zamana da muhammadu sallallahu alaihi wasallama illa sidqan face gaskiya wa wafa'an da kuma cika alƙawari wa qad wada'ani wa wa wada'atahu ya cika mun alkawari ni ma ina cika masa alkawarin su ma'ana mun yi sharadi da shi kuma duk abin da muka yi ta bangaren ya mun yana mun ta bangaren ni ma na mar ina mar da haka saboda haka yanzu ba maganar in kula maganar ka ba zan warware alkawari na ba eh fad'an ya takarabu da ni yace walakinahu lam yadhal bihi hatta aqna'ahu bil khiyana wa naqd al ahad amma ya ci gaba da masa maganganu na roman baka da rudarwa da kaza wanda mun karanta a baya har sai da ya loba shi ya dawo cikin tamam me yasa ya dawo dama tan ba mutumin kirki ba dama tan akwai wannan halayen yahudancin a zuciyarsa kamar da muka ba da misali duk wanda ya zo maka da labarin wani na cin mutunci na rashin kyautatawa ka tsare ta sha ta ta kawai ya wannan ba gaskiya ba da Allah magana nan ka bata Allah an ga faɗa ma kunya za a ji kai ana ganin ka da kima da mutunci kuma ka faɗi wannan da bakinka ka kaddara ma duka ya faɗa ai tun da bai faɗa mu a gabana ba yanzu kai da ka faɗa kai ne ka zagin saboda ka ni yanzu daga nan har a mutu a guna kai ba mutum kirki ba ya dai jaransa zai gane cewa bai daidai ba domin ba daidai ba ne don an faɗi wani aibin wani kaji kuma ka je ka faɗa masa ba daidai ba ne kalamu na fi kira kawai in ba za ka iya har wancan faɗa ba kawai ka yi ka tafiyar ka wata ran in dai halin mai yin ne za su ga motaran zai zo yana maganar bai san yana bayan shi a tsaye ba ko ana yi a wani lokaci wani wani kwararre a gulma ya kware da gulma da zagin mutane da cinnawa mutane suna zaune a tsakiyar gari ana ta hira kawai ya hango iyar wani abokin sai tuka kaga iyar wani ne wannan watan Allah munafika ce ba ta da aiki sai kashe aure a garin nan ka shiga nan ta shiga nan ina ta magana ashe kuma ga dan nata a bayan shi kuma abokin wani ta mutu ya ga wani a banka ya ce wala aikinsu kenan shi ma yadda da iyasa kaga gangide kagide aya ba an dai riga an ji kunya ne so in dai ɗabi'ar mutum ne irin wannan watan wata rana sai ya yi a gaban wanda yake zagar ba tare da ya sani ba shi sa in ya faɗa a gabanka in ba za ka hana shi ba kai to kar ka bar abun a inda ya bari wannan shi ne amma har dama ka zo ka yadda to haka dama kai ma a zuciya akwai nifakan kenan da haka dai bai gushe bai ta gaya masa har ya ci kansa ya yadda ya zo zai ware amana tsakanin shi da manzon Allah da haka tunda shi ya ware da karan kansa ai ba tilasta shi aka yi ba kuma shi yadda kuma yadda za a yi to me za a masa banda masa hukuncin cin amana wannan haka ne yace alwajhu salis fuska ta uku anna qanuna ayi dawlatin al'an yace kai duk tsarin mulki na kowace ƙasa a duniya a yanzu ya hakumu da idami alaman ne ya kone waɗannan duk duniya sun tafi akan cewa duk wanda ya ci amanar ƙasarsa hukuncin kisa ake masa wannan shi hukuncin duk duniya har yanzu kuma duk zaman da ake duniya haka ake tafiya amma wannan namun da ya faru kwana biyu ne ai wani abu ne kamar zolayen mutane kamar cin mutuncin ma mutane ko ne ne cin amanar ƙasa ai akwai abin da ake kira cin amanar ƙasa kai tsaye to kuma mutum ba shi yayi ba an kama shi an samu kwararren jami'in tsaro zai ce ya furza ya rubuta kaza na tuhumar kaza rubuta abin da ya ga dama ya je kotu shi ma alƙalin da yake ba Allah bane a gaban sa bai san shi ba ma shi ma sai zartar da abin da ya ga dace saboda doka kaza da kaza sakin la'i kaza kaza kaza kaza kaza kaza kawai kenan shi da yake rubuta ya san ƙarya yake abin da ya faɗa bayan tun amana kasa bane ko shi alƙalin da hukuncin shi ma kansa ya san ƙarya yake abin da ya faɗan ƙarya ne kuma duk duniya ta san ƙarya ne amma kuma an yadda ana tafi kai wani abu sai najeriya ko allah ka gyara najeriya wallahi akwai abin bakin ciki in kana ta biyar irin waɗannan abubuwan to amma dai yanzu ana magana cewa za a yi kaza za a yi kaza shi za ka ga duk malamai suke ta faɗa cewa kar kuna shiga cikin abubuwa na masifa duk abin da manzon allah ya hana ka daina yi to wani kuma ba ma gurin fa ya je ba fa tsautsayi ne ya hau kansa tsautsayin nan kuma da kake gani shi sa mazala baka magunguna na fita daga cikin tsautsayi in zaka fita a gidanka sau dubu miliyan ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to duk irin waɗannan bala'in Allah zai kare ka daga gare su ba za ma ku haɗu ba to amma ka zo kai da ka san wani dan sholi bagazan bagazan ka ka tafi ka ki wani fa bai san ma fa shi baya kowace da wani baya a duniya fa ka tabbata ki ba kwaya yake sha ba amma da ka san dan kwaya haka yake rayuwarsa bai san me zai kace in zaka ga gidanka ba kana daga uzurinka in zaka fito me zaka ce duk ba ruwan da wannan in yi sallah ba wata addu'a da yake nema abun Allah ya masa wani abu kawai ya kokari ya sallah zaka ga ya dinsa ma a toge ke zama in zai in aka ga masallaci shi ba zai ma ya zama da rashin dan minti uku a masallaci ba a su su su su kawai sai kuma ga wani hatar fashiya to me kai to me ya shafa to to to kaga me ya faɗa haka kawai ba to ka gaya mun ya zaka zauna lafiya yanzu a duniyar nan a wannan irin duniyar da muke cikin mutane mahaukata sun kuma san kalifa yanzu yawa fa eh laraba suka ce aljununi funun ai hauka kala kala ce ai ai akwai wanda ba wai za ka ganye da kaya kazanta ba yana san batu amma mahaukaci ne ka gaya mun wanda zai hau babur dan gadarar cewa shi ya sai babur na kudinsa miliyan 1 ko miliyan 1.500 ya manne da gudu mai hankali ne ai mahaukaci ne ai ba ba shi da hankali ai akan titi a tsakiyar al'umma nan gidaje nan gidaje nan shaguna nan shaguna shi kuma zuru a guje ba abin da ya dame shi ya sa hol din mota a mashin haka mahaukaci ne wannan ai kibura in kana neman mahaukaci lamba ɗaya karbi sunan sa wallahi Allah mahaukaci ne saboda a duniyar masu ritsa baya cikin su wallahi ai asalin babur ka more shi in kana so shine ka hauka zauna ɗas ka matsa shi a hankali ka tafiya kaman wani abun to ka fi jin daɗi kuma in ba ka san burgewa ne ka fi burge mutane wallahi ka fito cikin nutsuwa wani babban mutum an gurin ya rasu Allah jikansa wata rana ya tara wani na masa wai saboda ɗabi'ar mutum ne da ɗauko bokiti a cike da wani kaya ko na wanki ne ko koge yake zuwa lokacin na manta amma kullum ne zai zo layin mai wuce a guje hannu ɗaya da wannan bokitin kuma ga mashin ɗin ina matsa shi kuma da gudu ke tafiya kullum haka yake wata ran kawai ta ayada daga wani bulagudansa ya same shi ta tsaya da yada yadda kaga layin nan daga farkon gidan wani farkon layin mai kenan daga farkon gidan alhaji mustapha jire allah ya jikansa zuwa gidan malam bashir ko dan daura mai nama allah ya jikansa to a layin ya ce babu tsautsayi mu haka ya ce masa ya ce mu babu tsautsayi a layin mu ko dabba ka taka a layin nan in dai ina nan in ji shi to zan sa amma mummunan hukunci je ka bai karabin layin ba har mutum haka dabbanci ne wannan ayi to ka gaya min mutumin da zai hau mashin ya goyo mutum uku yana gudu shine mai hankali ko kuma wanda ya hau goyon uku shine mai hankalin waye mai hankali a cikinsu to shine matsar da ce faruwa ai haka ma kuka sana da yawa yanzu to ashe yanzu kake buƙatar ma ka yi addu'ar fita a gidanka domin karka je ka gamu da wani wawa ya maki da kai mutuncin ka banza sai ka tsaya bayan wannan addu'a da zaka yi mai ka ƙara wanda manzo Allah yake faɗa din dan addu'a ce mai tsawo ka san shi duk abin manzo Allah addu'a ne sallallahu alaihi wasallam idan ga zo ce bismillah tawakkaltu Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla أو أذل أو أذل أو أذل أو أذلم أو أذلم أو أجهل أو يجهل عليه صلى الله عليه وسلم وانا أدور إذن الله كرأم كتا أكي لا تقلوا الدنيا كي هل الله يرام لا تقلوا يومون كاتي يا الله إنا نيمن ألنك ني كرم قدر دكوا kuma kar kowa batar da ni ina ta musulunci na da addini na ne kira fito da gidana to kar in je in game da wani mai zaƙin baki muna shiri canza min addini faraɗe ba ana yi ba wani ba ƙarama da ce wannan ya ce ya ubangiji Allah ni ka sa kar in zalunci kowa iya fitan lantawa kuma kar ka bar kowa zalunta da Allah baka more ba wani ya zo maka a gurguje kawai kasan mutane sun yafa wannan yanzu abokinka ne kwada da Allah wani da Allah ban dubu goma na kaga da aka transfer ne wallahi ita ce kada kada kada kada kada kai kuma ga sarkin imani kai ka dauka gaba shi shikenan ka shiga uku da kai da kudin ka sai a lahira ko kuma ku da gurin jan wuya haka suke ba na dubu ta ba da dubu goma a yanzu babu kashi aiki sai da kai ba ka mata da zufa yake da kuta aka burin tura mace to ai ba ni ba ni da data ba ba yake nan ba ko ka tura ba zan gani ba ka huta tunda baka san shi ba baka da yakini da shi to ka roki Allah kar ka batar da kowa kar kowa batar da kai kar ka tuci kowa kar kowa tuce ka ko au azhala Allah ka sa ni kar ne aikin jahilci saboda ka tara sabo ga baki ɗaya da ake tafiya akan su qur'ani ya zama da cewa dukkan su jahilci ne ke sa a yi su na fata an gane misali zina sai mu kuma cikin sura Yusuf da annabi Yusuf ya yi fada yace qala rabbi asjinu ahabbu ilayya mimma da'unani ilayhi wala tasrif anni kaydahunna azbu ilayhinna wa akun min zahili ko ba haka bane haka duk nau'in sabo da ka sani ya zo a qur'ani cewa jahilci ne jahilci ne jahilci ne to sai ka roki Allah kai karki aikin jahilci aikin da a rayuwar garinku da ɗabi'unku za a ga irin wannan maganar a yi jahili da ke yin ta daga na mutuntun ka zuwa gun mutane to ka roƙi Allah ka da karka yi haka kuma ka roƙi Allah kada kai ma wani ya zo ma aikin jahilci kai zama ka wani bagazan bagazan ya make ka ya zo bai ma kaza da rihin jin daɗi duk ka roƙi Allah to da Allah ka riƙe wannan addu'ar ka gaya mun ba za ka gama lafiya ba in ka riƙe wannan addu'ar ko kuma yanzu ne ma aka fi bukatar yin wannan addu'ar a rayuwar nan tunda mutane taron su ya zama irin wannan shirman kaga wani abin bakin ciki matafa wanda aka san matafa da kunya ko a shekarun baya fa matafa za ta zauta bulayi fa ta gama za a gefa a zaune kai ta sun ka ta ɗauki takalminta wannan mun tashi muna yara mun gani kuna fage bangon can za ta bi bangon nan amma ta ɗauki takalminta ta riƙe ta rufo kuma ta jawo lallabinta lokacin babu ya zabi ma amma lalibi na jawo shi kuma a kalli barin haka a wuce sum sum sum sum sum saboda an nuna mata cewa namiji wani abu ne mai daraja kuma ke abu ce mai kima ki hana duk wanda ba mijinki bai ganki ko ba haka bane to yanzu fa mace ba ta hau kan mashin ta zauna na namiji ya rike na fif mace anan dinsa mace anan dinsa suka ce wani arne kuma so yake arziki ta yaya ka saba wa Allah kuma kai arziki to wallahi in dabi'ar ka ce wannan har ka mutu ba za ka koshi ba kuma ba za ka yi arziki ba saboda saban Allah kake matar da aka ce kallanta ma haramun ne a musulunci mai alari ya ce ba ma kallanta ba ka dimure ta ma ka da daɗi a ranka shi ma haramun ne ko to kuma ka zo ka haɗa ƙugunka da ƙugunta a cikin tsakiyar garin musulmi gari kamar gashuwa a tarihin gashuwa ka taba ji akwai na arna gashuwa misali sama da yakara 100 ko 200 da kankan aifi yayin mu duk garin musulmi ne asalinsa amma a ce a tsakiyar gari duk kowa musulmi ba ka jin kunya ba ta jin kunya ga ka a tsakiya mace anan mace anan sun hada maka kunkumin su dukansu kai kuma ka rike kana fama wai kake nema neman tuwo kake wallahi ba ka ba ka samu tuwo har ka mutu wallahi ba ka samu har ka mutu ba ka koshi ba saboda ba a ba a wadatuwa kai saban Allah saboda Allah shine ayi yake ga yasa wadata ko haka Allah shine mai wadatar da mutane to baya ba da wadatar kuma sai ga wanda yake bin dokokin sa sallah baka alginan nafs to ina kai na zama lafiya a duniya haka duka wannan mene aka hauka ne ai baka jin kunyar Allah baka jin kunyar mutane yanzu mutum mai mutunci a ce mace ko matarka ce a yanzu ka biyo da ranar Allah a ganka akan mashin da matarka matar ta kafa a ɗauka matarka ce ka saka ɗaya matarka a nan ɗaya a nan za ka iya? haka mai mutunci ba zai iya ba to bare matar wani ko ƴar wani wata ran hawa ya wani sauri muna zuwa wu kawai ya ga wata sai tsaya yanci masu ya haka za mu ɗauki ta yanci ka sako ta a nan ya ce min ya mana yanci to saboda ne ke baka jin kunya ne sai wani wani kallon aka ce sai duk kuma dai ko kwarji ne masa sai dai shiru dai in ci dala muje na dan matsawa kawai dala muje sai ta sai da in ta tunzu kai na ji kana waya da budurwar ka yanzu muna tafiya a mashin da kan saurayi dan wahala ne kullun waya kullun waya dan wahala ne kana ba yace yace mu ya to wahala sai mu da alaji sai ba za ta musu sai ba za ta sai Allah ya taimake ni sai na mar hukunci da abin da na gani kuma da shafe shi sai ta kina waya da budurwarka ya ce wallahi kuma la ka san gayi waka cikin sun gida abin ya ce la ya dan shi safa ke in ta ka san ta ko ce wallahi sosai ma ta to yanzu ka kaddara dan girman Allah yanzu haka mu biyu ne ko ce eh kawai ka zo yanzu ka ganta ta shigo na fif din wani ga wani gaye a gefanta sun hada jiki ya zaka ji ya ce mun danja kenan ai bai yi wala to to kuma ka bar wannan ka kaddara ka aure ta kawai kana shawo kana ganta an kata ana ce ga wasu kawai su biyu kanti ita kuma ta fito a gefen su sun matse duk jikin su abu da ya azaka sun zama na fice eh ya zaka ji ranka ya ce kai ba kyau fa da kuma kai yanzu zaka sako wata yar wani ko budurwar wani ko matar wani ko mu zo mu hada jiki da ta kai ba kai to me ya kai kuma hukuncin ka yake ya ce wallahi kuma ga fa akwai matsala fa ta akwai matsala mana yanzu malam ya zami in ce akwai da za ku yi mana in ka ɗauki namiji kawai ka haƙura da namiji wa yake ba da arziki ya ce Allah ne in ce idan dan Allah kake haka Allah ne ma da inda baka taɓa tsammani in dai dan Allah kake in ka ɗauki namiji ɗaya ka yi haƙuri Allah zai baka wani namijin ya ce gaskiya ne da tun kuma ka ɗauki mace kuma ga namiji kawai karka dauke ta kai haƙuri in dan Allah kai to Allah zai ma arzikin da kai mamaki a rayuwarka sai ya gamsu ya fahimci abin sosai naga kuma ya rutsu da muka je gunda zamu je ya kamata a bashi 200 a lokacin yanta to ga 1000 tunda ka ji wa'azi haka da ƙara eh zai tucin to haka ake wallahi dai a alamu ya gamsu da abin da faɗa masa to duk abin da ka sani a duniya ka zama wakilin Allah a gurin in ta kai musulmi ne duk abin da kai kake gani na musulunci din nan kai iya abin da Allah ya baka in ka dauki namiji dan maza zalla in ka dauki mace mazallanta kuma ko zaka mutu ko talauci zai kashe ka kai da ka dauki mata bi a gefen kunkuminka in sai ka ka saba ubangiji kuma zai maka albarka yace gaskiya da abin da yi wallahi sai ka tsare sai insha Allah to kaga misali wani bai san illar abin ba saboda ba shi da hankali ne ma taɓa tunanin tunawa ba shi kawai ɗauka cewa kuɗi yake nema to kuma musulmi ne kuma akwai dokoki a ciki Allah ya samu dace ina nake sai malaki ta to haga ya ce hukunci na kowace irin ƙasa shi ne a kashe duk wanda ya ci amana ƙasarsa wai yi ƙimu ittisalati adu kuma ba ma yake yake ba da sirrin ƙasarsa a abokan gaba yake ba da labaru na sirrin ƙasarsa yake saidawa abokan gabar ƙasar to a gwanin hukuncinsa shi ne a kashe shi na busha baku labari ko misalai cewa yanzu ƙasar rasha in ta samu ɗan leƙen asiri ko wanda yake zai mata leƙen asirin ƙasar amerika kuma ɗan amerika ne za ta ba shi kudin da na mamaki to wanda kuma aka gano shi a amerika cewa ga abin da yake wa rasha to ya shiga uku in an kama shi kisa ne na fata an gane kuma su ma 'yan taɗin haka ne yanzu kan magana da ake fa yau ba an fara zaɓen shugaban ƙasarsu ba to duk wata kafa da za a ba a ga cewa an toshe intanet ɗinsu kartakar su yi kutse su a mirasha da china da waye sai da suka bi waɗannan matakan to da za a samu wani ya ba da likit daga cikin ma'aikatan kwamfutocinsu na intanet ya ce zai saki wani bayanai ma wayancan ƙasashen in aka kama shi kawai kisa ne saboda mai cin amanar ƙasa ne to ka gani ya ce ina miki ho ya ce a wata jassas li hisabihi ko kuma yana yin leƙen asiri wa ƙasar waccan ƙasar abokan gaban ko yana aika musu bayanan sirru ko yana musu leƙen asiri anan cewa in suna son bayani game da kaza je bincika musu domin shi dan ƙasa ne an amince da shi an yarda da shi ba akwai masu haka ba ya zaga duk manya-manyan mukamai na gwamnatoci galibi ake ba su kuɗaɗe da alawus na mamaki ba don kuma ba don kar a yi amfani da su wata ƙasa ta ba su kuɗi su sai da sirrin wannan ƙasar ya za a wadata da duk abin da yake bukata saboda ya haƙura da iya abin da yake kuma ya kare sirrin gwamnati na ba ta gane to haka saboda a nuna maka mahimmancin kiyaye amanar ƙasa ya ce wala kamlati ko ya ɗabbi ƙuna hafila asir da hadir ya ce to haka dukkan hukuncin da ake yin sa a wannan zamani namu alamitul hadihil ahwal a wanda duk wanda ya ci amanar ƙasa ake masa hukuncin kisa a yanzu a duniya to kaga ai bai saba abin da aka yi a zamanin manzon Allah ma'ana su banu quraiza me suka yi cin amana ƙasa suka yi su ma sun ci amana daular musulunci ne kisa ba wani abu da za a musu in ba kashe su na fata kun gane to shi ne ya ce ko a taktalifu amma asdarhu sa'ad bin mu'az ya ce to irin hukuncin da ake yin sa a yanzu a duk duniya daidai yake da irin hukuncin da sa'ad bin mu'az ya yi wa banu qureza ko alladhi rafa istilaha diddal sultan al-madina wanda suka fitar da suka zare takubin su dan siyaki shugaban madina ma'ana manzon Allah saboda sun ba da kafacewa sun yi da su ba da goyen baya ga wayancan taron arnan su shigo ta bangaren su za su yaki manzon Allah ta baya haka shine asalin abin nasu za ka ga sai aka musu hukuncin duk aka kashe su ya ce mala adanabil motaddi suka haɗa kai da wanda yake ba ɗan madina ba kuma asalinsa ɗan ta'adda ne ma wanda yake so ya kashe musulunci ya ce wa sahalul dukulil al'adul bilad kuma suka za su yi wa abokan gaba hanya mafi sauƙi zuwa wurin ya shigo ƙasa an kiyaye ƙasa an mata boda an mata dokoki an yi kaza duk duniya nan kajan ba irin suna jira afirka ba ai ba a shiga ƙasarsa kamar ka shiga masallacin nan duk duniya ba a haka sai a najeriya ne kawai da ke cin hanci da rashawa ya karfi a cikin komanmu amma ka shigo ƙasa ka je ka tambayi wanda yake tafiya wasu ƙasa ya sauka filin jirgin sama ka ga yadda ake muku ake ɗibar ku kashi kashi lokaci a jenan abincika a jenan abincika don a gano kowa ya shiga ta sahihiyar hanya kuma dukkan bodar ƙasa kowace ce suna kiyaye ta shugaban da yake takarar america na donald trump har gobe magana da yake shine zai katanga tsakaninsu da mexico ko haka ya ce saboda suna shigowa ta barauniyar hanya suna kawo amerika kayan maye da makamai to ana ta kashe-kashe a amerika wannan shi ne hadafinsa kuma kullum ya zagun gafinsa ya faɗi wannan maganar zai kori baƙi a amerika kuma zai saka katanga tsakani da mexico to duk duniya ana kiyaye bodar ƙasa don a samu in zauna lafiya kalau in banda munin da ake ta zama da ba na gaskiya ba to haka su waɗannan burukudu da suka bawa arna haɗin kai cewa su shigo ta ɓangaren su haga ba a tunaninsu a wurin kawai su kama dina hari ta baya musulmi na tun suna fama da gaba kawai su bala'i ta baya an kashe matanku an kame 'ya'yanku duk an tafi da su kuma kuma kuna hirin zuwa kuma an durfa ku haga bala'i ya zama bala'i kenan so haga wannan shine asalin cin amanar ƙasa da haka sai aka musu hukuncin da ya dace da su kuma dama haka ake adadin duniya har yanzu ya to tajassa su alal adad dawlatul muslima kuma suka yi leƙen asiri suka bada sirrin daula ta musulmi lisalahi tahaliful mushrikina dan su samu hadin kai tsakanin su da mushrikai dan su zama suna da alliance na diplomasiya tsakanin su da mushrikai sai suka bawa suka bada suka bare wa gwamnatin musulunci baya suka hada kai da arna dan su kashe musulunci da musulmi gabaki daya da haka saka masa hukunci wanda yake daidai da abin da suka yi yace wa kullu hadhihi jara'im dukkan waɗannan laifukan da suka gabaki ɗin su tusannafu fil alkiyana ana kirin sa wadancin amanar ƙasa duk wanda ya ba da bayanan gwamnati ya aika wata ƙasa da suke gaba to kawai bayanan da ya tura kadai inda za a kama shi ya tun amanar ƙasa na fata an gane in kuma an suka shi wani bincike game da ƙarfin sojan wannan ƙasar ya je ya bincika kuma ke aika wa wa'yancan daular ta abokan gabansu tun amanar ƙasa ya yi wani zai ba da dama wani ya shigo da maugan makamai ya kawo su ƙasarsa shi ne jami'in tsaro a wannan bodar wani ya taho da kayan asha na ƙwaya ko kaya wanda yake expire duk ana kawo ai shi ya sani amma za a ba shi kuɗi maɗuɗin kuɗi na masifa sai ya yadda a shigo da wannan kan ƙasarsa da za a kama shi za masa hukuncin cin amanar ƙasa na fata kun gane saboda za ka shigo da kayan na ƙwaya suwa za a haukata 'yan ƙasarka a madadin suna karatu suna bincike su zama mutane suna da kafuwansu sakamai da su mai 'yan magaru 'yan mashalo sun zama shirme sun zama banzaye wanda duk duniya shi ne abin da ya gagare ta a yanzu kuma take yaƙi da wannan abu don matsalar shaye-shayen ƙwayoyi duk duniya tana ci mata tuwa ƙwarya kuma su ta harka ta da ake samun mahaukatan kuɗi na masifa ke sa ga manyan masu harkar wannan abin a mexico kusan su suke da gwamnatin mata su ce yanzu suna da komai nasu na gwamnati da sojoji da maka sun fi gwamnatin kasar a karfi su ne a haiti su ne a mexico su ne a wannan jamaica su ne haka gansu suna da irin su colombia da ire su ko su colombian mafia su carlos da aka same su ya fi gwamnatin kasar komai saboda koken pushes ne na samun kuɗi na akwai masifa za ka kana aiki rabin kalabashi miliyan ɗaya sai baka miliyan ɗari to haga mutum ba mai karfin nazari ba ne tun yau zai saci abin da yake a kai to haka suke amma an aka kama ka da wannan hukuncin a ka'ida shi ne ka ci amanar ƙasa saboda za ka shigo ƙasarka wani abu da cutar da lafiyar 'yan ƙasa ko ya bata hankalinsu ko a shigo da makamai kana sane ko ba dai ana samu ba an san samu irin wannan ba a kawo kwantena su kutum mai a cikin bindigogi ne zalla da albaru sai duk an shakar kamawa to wanda yi wannan abin a tare sanin sa za a yi shi zai sa hannu a wuce ya sani in aka kama shi kashe shi ya kamata yi ina domin ya ci amanar kasa me ya hana mu zaman lafiya a tsawon shekaru bindigogi ne suke a cikin mutane ka duba abin da ke faruwa a zamfara sokoto kebbi katsina duk me yake wannan bala'in bindigogi ne a zo a kama ka a kama ɗanka a kama tarka a samu kutara 'yan ƙauye sun yi noma ya kai komai a ce ba za su giri ba sai sun kawo kuɗi dubu miliyan kaza haka wani ayi ƙarfin amanar ƙasa kenan to waɗanda duk da za a kama su a ƙa'idar kowace ƙasa ba maganar yafiya ko ba maganar su kawai kai su za a yi za a yi da gangan ake abin da za a yi daga sun a haka ake sai a kama su a zo a nuna su a sakirin intalibijin da wayoyi a haska su an fiffille masu wuya shi kyan goma wani ya zo in ba ku fasa ba wa in uttum uduna amma zo laya ce kawai ake suna da manyan iyayen gida da suke musu aiki suka ga abin ya hasha ce shi kenan sai zama wani shi kenan an yi sulhu an yi wa baya kuma bayan shekara ɗaya biyu kuma su da ruwa haka ake ta yi wa yake shiga masifa talaka Allah tsare mu Allah ka mana ɗauki din isarsa to haka dukkan waɗannan irin abubuwa da muka lissafa ya ce ana kirinsa a yanzu zaman da muke ko hasbi qawaninul almu'asira dukkan kundin tsarin mulkin kowace ƙasa na zamani a yanzu yana daukan wannan ɗaya daga cikin laifi ɗaya kadai a matsayin cin amanar ƙasa to wancan yaran su me aka masa da shi baya suke sai da bindiga suka dauka jimliki za su me suka shigo da shi na asha ihu ne kawai yi bisa ma abin da yake ba ma hakwace sha sha saboda an mai da hiwawa tun yana ɗan shekara goma an bashi waya yana ta hauka da ita bai san kai ba a duniya bai yi karatun addini ba bai yi na zamani ba kullum yana kallon abin da duk zuri a sama ba ne ta mallaka a duniya ko ba yi ba ne kuma yana sa a rinta wai zai samu wannan abu to ce ce ko an ɓata tunaninsa an hana su karatu an mai da su ɗan kwaya an mai da su ɗan dogon buru kuma ba su aikin komai ba su bane matasan mai yanzu galibinsu mutum matashi shekararsa ashirin da amma baya karatun addini baya karatun zamani shi kullum da waya a hannu wai mai zai yi yana manin ne kuɗi zai to ce za ka yi kuɗin ko an ce halal ne to ce za ka yi kuɗin ka kaddara ma duk halal ɗin ne amma an cuce ka ai sai ake yin kuɗi sai ka yi ake neman kuɗi ai sai ka nemi kuɗi sai Allah baka in Allah rubuta maka samu amma kana ɗaki a laune kana zaune a gindin bishiya kai kana ta shirme ko an yi wata wai da ta fashe kwanaki mai sunanta wai a shacce ko a shafa mai ne sun bujin wata hida suna ta yi wannan samarin a ƙarshe haka zuwa karɓar samun ko nera nera ne ko nawa ne ya ce to wannan hida sai muku allah ta'ala ma kawai allah bin gije so haka duka yanzu irin waɗannan abin da a ce akwai dokoki za a iya kamuwa ya suka kawo waɗannan abin da a ce za a iya yankewa a raba samari da shi to da an raya su amma yanzu samari sun zama gashi nan wani iri ga su da yawa kuma ga su ba su da manufa kuma ba su da haƙƙin komai suka ce fa masana duk wanda ya shekara 25 a duniya bai daura ginin rayuwarsa ba to galibi daga nan ya shiga uku ya gama shiga uku ana gina rayuwa daga shekara 25 ne kafin ka je 40 ka fara cimma muradinka in ka hau arba'in abin da ka giggina su sun fara tafiya daidai sai kuma ka shiga shekarun fama domin daga arba'in zuwa sittin wahala ce a gunda namiji wahala ce kawai su za ka tafa fituka yara sun fara girma wane da wane ne haka ne ka tafa da ranka in ka hau sittin allah ya taimake ka abin ka tafin da ya kamata to kuma ce nauyi ya fara raguwa a kanka ko sai ka dawo masallaci sai ka dawo ka shi haka haka haka in ko baka ka haɗa kanka kuma bakin fasin da shi kenan to ai yanzu mutanen mu haka suke ai ta mala albanan ne fa yace wallahi abda ba ta magani matsalar Najeriya ba kuma gaskiya ne dole su kun yi aiki ko dole su kun yi aiki Allah sauri yace wata hakuma ala ashabiha bil idam a duniya a yanzu malam yace dukkan duniya sun tafi kan cewa duk wanda ya daya daga cikin laifin na akan kasarsa to duk wanda ya ko su nawa ne kai yasa ake bari ba ku misali a dokar soja duk wanda ya ji mulki aka kama su ko su nawa ne me ake musu to me yasa sun ta amanar kasa kuma ko su nawa ne an kama su an kashe su sai da mutum ya gudu to haka ne to ka gani duka sai an kashe su kuma wannan an ce babban aminin shugaban kasa ne a lokacin mutum suna firamare har suka yi gaso da har suka kaza amma su aka kashe shi da kansa saboda me cin amana ne to shi yasa ashe kaga abinda manzon Allah banu kureza dan a nuna maka ma matsayin manzon Allah to har gobe har jibi shine hukunci kuma a duk duniya haka mai aibata wannan abun haka ta masa kai wawa ne jahili ne bai san abin da yake ba bai san abin da yake ba Allah sauki yace alzalal muraji'a abin da ya kamata mu kan mu tambaya yace menene da sababin yin yakin banu kureza me yasa aka yakin banu kureza shine sun warware alƙawari sun ci amanar manzon Allah ko ba ka bane yace man sahibu ar-raya fi hadhihi al-ghazwa wa aka ba tutar yaki a yakin banu kureza wa manzon Allah ba tutar yaki hmm sadana aliyu jazakallahu khairan shine komanda ali bin abi talib aka bawa ko yace wa man huwa khalifatu sallama fil madina wa manzan Allah ya nada ya zama shugaba a Madina shi kuma tafi yaki wa aka bar wa rukan gari eh Abdullah ibn Umm Maktum mun karanta wani makaho ne daga cikin sahabban manzan Allah wala ce shine zai zama shine shugaban Madina ku da baka tafi yaki ba yayi to komai ta so nan gaba ku tamshi wani shine shi matsayina ina tafi yaki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ko dan ka gane ashe suka ce makanta ko ba ta hana mutum ya wasu abubuwa masu tarin yawa ya zama zaka ce malamai daga cikin cuta guda biyu ko ni'imomi guda biyu da ji da gani wanne ne fi muhimmanci da ji da gani wanne ne fi ji ya fi me yasa abubuwa da yawa to kuma kun yi da duka haka ne ji ya fi gani to ka taba ganin kurma malami tun da kake haka da kafin da shekaru ka taba ganin shaikin malami kurma nesa to shaikin malami makaho ba to ashe ka ga ashe rashin ido suka ce rashin ido duk da na ƙasa ne amma shi ba ina ƙasa ba ne gaba ɗaya za ka samu mutum zai zama malami zai taimaki ƙasa zai yi kaza dai kaza amma idan mutum baya ji to shi shi kenan ya zama kwande na fata an gane domin suka ce jiya da alaƙa da hankali da ƙwaƙwalwa ya ga galibin masu rashin ji za gansu kamar wani sai a hankali ko ga ce me kace haka suka ce malamai to ga shi nan makaho ne amma yayi karatu manzala ya kira shi a matsayin shine kalifan sa yanzu ya zauna a garin Madina haga shi makanta da kace ganin ta in Allah da mutum da ita ya ga so shine ya haƙuri kuma ya zage ya nemi ilimin addini zaka koya makaho abubuwa na ilimi zai san hada zai iya Qur'ani da ka zai san ilimi da yawa malamai manya manya duniya wanda makafi ne sanan manya manya ko makafi ne Allah hore musu to haka shi yace abu na uku yace ala hukumin man nazalat banu qurayza wai su banu qurayza hukuncin wa suka zaba ayi musu shine sa'ad bin mu'asko wa ma hukumuhu alaihim kuma shi me yace a musu yace a kashe su kawai yace anan zaka gane cewa suka ce malamai shine sirrin suka ce ba a cika so a samu mace zama alkaliya ba mace saboda ɗabiyar ya mace akwai tausayi ko mutum ya kashe mutane wajen guda nawa ya hawo mashin ɗinsa daga anguwarsu ya fallo a guje ko ya ƙure kuma ya saka maya mai suna abin naku na kunnan nan ya riƙe mashin da hannu ɗaya ya waiwa ya ragawa wani magana ba ga suke ba kawai ya zo ya fanta mai ‘yan mutane sun mutu an kama shi an tafi da kotu me za a masa kashe shi sama ga jagabin matan mace ta alƙalin ya fahe da kuka yi waye yi waye kaza wallahi ya kaka dama ta masa afuwa su a ɗabi'a sa akwai wani abu da kamata wasai ko ta san ba na gaske bane lokaci ta yi tushin da kashin fa shi baka tausaya mar ba eh haka baka ta kamata ka tausaya masa ya hawo mota ya san ba ta da burki ya tunkusa mutane ya shigo garin mutane ya zo ya babu wuta a motarsa haka kawai ya hau babban titi ya make wani akan mashin ya mutu kuma zuwa tattare ku a zo da a taho da yan uwansa a same ku a kofar gidanku ko a gidanku dan Allah ku yi hakuri Allah ne ya kawo ba haka muke ba da Allah ku yi hakuri Allah ne ya kawo to na lalle kana abu ko da ba wannan ba zai muka sai to saka bari da Allah ya kashe da shikenan sai ayi hakuri amma da ka kashe shi shi kuma lata duk wanda kashe mutum a masa ne ai Allah san hinne mai kashewa amma me yasa kuma yasa kashe wanda kashe mutum amma na jira kake da kai hakuri ko kuma kai da Allah ya sa da yan biye kai kanka amma dai haka zaka hakuri bakin cike ba zai kare ba mutum mota ba fitila ka hau titi kuma kana tafiyar ka hankalinka abinci ina ya ga hon wani kuburki ba da ba da komai fa ya make ku ya make ƴaƴanku kuma duk sai da ce ya da abaro Allah ka lahira akwai damage da yawa Allah ka tsare mu kuma duk hukuncin suka ce malamai duk abin da kai na amma haji a duniya dan ba amma ba a duniya in fa mai wannan abin ba ya ce maka yi ba a lahira sai an maka ke tsoro buɗe za a lahira shi Allah wannan ba kai bane a gurin sa tunda ya ce karka yi kuma ka je ka yi a ƙasar ku ba a yi hukunci aka rabu da kai to baka haya banza ba dama amfanin haddi shine in aka maka haddi a duniya to in ka tafi lahira babu wannan kitsin a cikin fayil ɗinka ya wuce ka kuma furi akan wannan matsalar to ga nan fa ba a yi ga aka yi matsala kenan Allah ubangiji ya kiyaye Allah ka mana dauki yace abu na hudu ko nani kam adada man qutila minhum wai mutum da aka kashe a cikin banu qureza shi malam ya kawo mun karanta yace abu na biyar yace ta yaya zaka bada amsa ga masu sukar hukuncin da aka yi wa banu qureza wace amsa zaka ba su idan wani zai ce maka gashi nan a yakin banu qureza an kace wajen mutane haka kawai mutum guzin 600 ko 700 kima zaka ba shi amsa ka kare jaribin manzon Allah har idan baka zuwa makaranta baka da ilimi ba zaka yi cewa kuma nan ba yasa dole ne ka tashi ka nemi ilimin addini ka san tarihin annabinka ka san duk abin da shafe shi saboda duk wanda zai suka game da annabinka kana da abin faɗa game da shi amma ba kana san annabi sosai a ranka amma ba ka yi ilimi akan me abin da shafe shi ba to daga an samu wani ya suka ya zaka ce sai ka jika kana wani shuru to haka ba haka ya kamata mutum ya zama ba dole ya kamata ka san waɗannan abubuwa lokaci kuma ya ko to haka dai yanzu a takaice sai mu tsaya a nan insha Allah sati sai mu tashi akan yaƙin banil mustalik ko kuma al-muraysi Allah ubangiji ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu